الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المحذر والتعاطف بنظرة تأتي لنا بالزهر فصل وأما فصاحة اللسان أما فصاحة حلش شيء مجنح وبلاغة القول وبلاغة الزنتين kada ka min zalika fil mahallin afdal ya zama ga wurin da yake mafi fici daga fasaha da balaga na zance wal mawdi'i alladhi la yujhalu salalata dabqin wal mawdi'i alladhi la yujhal da ya zama akan bagirin da yake ba a jahilta shi salalata dabqin wajen sauƙin ɗabi'a shi manzo Allah bai son kallafa kai a komi wa bara'ata manzilin da kayantar wurin magana shi shi ne yadda ya karɓa magana ta cikin burgewa da kayantawa wa ijaza maqda'in da kuma taƙaitawa maqda'in ne shi magana ku cikan magana shi zai magana ta ciki ba kuma ga ta cikan ka wani sa'ata labzin da kayantar labzin shi wajen zalata kaulin da gwaggwaban zance na shi wato yana magana wanda yake babu gwaranci babu dolanci a cikin magana shi za ta magana mai gwaɓi wasu hata ma'anin da ingancin ma'anonin da yake bayyanawa wakillata takardun da karancin matsa makai rute jawabi alkalim mazalla an ba shi jawabi alkalim abinda a jawabi alkalimi maganganu kaɗan masu tara ma'anoniya ko kalmomi masu tara ma'anoniya zai wani magana guda ba ta kai kalma uku ba ko hudu ko ba ta ba amma da za a dole shi sai a mujalladat da yawa da yawa kuma kowa zai fahimci gwargwadon ilimin shi da kuma gwargwadon fasaha shi da hankali shi kuma dukkan gaskiya wa khussa an keɓe shi bi bada'i hikam da hikimomi masu kayantarwa wa ulima alsinatal arab an sanar da shi duka halsunan larabawa shine bambance bambance da ke tsakanin larabawa kamar na a ce sakwatanci zambaranci kananci zazzaganci da sauransu to shi kowane abin da larabci ne don mutanen sun zo zai magana kamar ɗaya ne daga cikinsu wata magana ma daga shi sai suka fahimta me ya ce kuma larabci ne ake yi wa kana yukhadibu kullu ummatin manzo Allah ya zama yana magana da kowace al'umma min ha daga larabawa bi lisaniha da irin karin harshen ta da take magana wa yuhawiruha yana mai da magana da ita bi lugatiha da lugatta wa yubariha kuma ya mu'arada da ya tafi manza'i balagata a cikin manza'in balagata wato yayi kuma ya fi su burgewa ya fi su balaga ya su fasaha duk da cewa luga su ce sidina aliyu na cewa ya rasu lallahi shi sai na abubakar kowa ya ce ko ya rasu ina ina ka koyi ina ka samu wani irin kwarewa tare da kai muka tashi asalin mu guda amma sai kai maganar da yake mu ba ma fahimta ce addaba ne rabbi ba su ta adibu hatta ka anna kasirun min ashabihi hatta ka na kasirun min ashabi hadda yawa cikin sahabbai da sun ka zamo yas'aluna suna tambaya ta yi gairi mawdinin ba wuri guda ba ba wuri guda ba su tambaye shi an sharhi kalamihi daga sharhin magana shi wa tafsiri qawlihi da bayani na magana ta man ta'ammala man ta'ammala hadisahu wanda ya lura da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiyarhu da sirar shi alama zalika zai sa haka ta- zai sa haka wata haƙaƙa wanda tabbatar da shi وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذي المشعار الحمداني maganar da ya kai da ƙurayshawa da mutanen madina da mutanen hijaz duka da najidu wato wanda yake wayayyen larabawa inda ake harkoki na kasuwanci inda duka su ta goge kamar yanzu irin hausa kano kaga zaman ta santa ta taso tun da ɗai shi ya samu irin suke da sauƙi kowa ma na iya ganewa tun da su kansu nan an koma ga wata hausa ba wasu sani ba kuma yanzu ka ce mishi mai bambancin kare guda da kara da yawa ya ce kara tara maka la'afuwa hagani kara zai ce bai da kare ƙuda zai ce bai da kuje da sauran irinsu to duk inda santa kasuwanci take kowa da kowa na gabuwa to za a yi hausa mai sauƙi wadda kowa zai fahimta har da wanda ba wannan hausa ce hausa shi ba to shine waɗannan wurare makka madina da hijaz dukanta da najdu to maganar su tana da sauƙin fursa da magana ce ta wayayyen mutane to maganar da ya kai da su ba ta zama kaka lamihi kamar maganar shi ba ma'adil mish'aril hamadani da maganar da zai da mutanen adil mish'ar al-hamadani wa dhifatan nahdi da jama'a shine kabilar dhifatan nahdi wa qadan ibn harisat al-ulaymi wal ash'az ibn qais wa wa'il ibn hujr al-kindi wa gairihim da waninsu min aqyali hadara mauta daga sarakunan wajen ƙasa hadara mauta wa mulukil yaman da sarakunan yaman kamar kai gare ka gwamnati da ya ce wasu laisa minin birin siyamin tun safar shi a rasulullah wata guda ce birin birin laisa minin birin siyamin tun safar su sun gane a rasulullah mu gane ce laisa minal birri a siyamu fi safari a gane ba bai da wahala gane amma laisa minin birin siyamin tun safar su kuma sun fahimce shi to haka yake kowa suka zo zai musu magana irin tasu kuma larabcin ne sallallahu alaihi wasallam wanzur kitabahu in kana so ka ƙara fahimta ka nemi littafi shi takardar da ya rubuta na wasiƙa ila hamdan zuwa ga hamdan cike ce inna lakum fira'aha wa wahaqaha wa azazaha takuluna ilafaha wa tar'una afa'aha لنا من دفعهم وسرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة ولهم من الصدقة الثلب والناب والفصيل والفارد الداجل والكبش الحواري وعليه فيها الصالح والقارئ والقارئ وهذا wanda ya kasu shi mutumin bakure shi sai an mai tahir kuma larabci na'am ya ce inna lakum fara'aha abin da ya ɗaukaka na ƙasa to na ku ne wawa haɗaha da kwaren ƙasa ko adda ƙasa tudu da kwari wa'azazaha da inda adda tsauri na ƙasa ta na ilafaha ku ci ciyawarta watar kuna afa'aha ku yi kiyo ga inda babu mai shi lana min dif'ihim wa siramihim abunda yake na raƙumma nasu da tumaki na namu ne ma sallam bi misal ga manar sun sallama da kula kul da amana wala hum min sadaqati thalib a wurin zakka da sadaka suna da athalib wanda athalib shine tsoho raƙumi wanda haƙuri ne sun kare saboda tsuwa wannan da taguwa da yake ta tsuwa wal fasilu da ƙarami wal faridu dajilu da waɗanda yake dabbobin gida irin su gaji su mai su mai duk na gida wal kabashul hawari da alkabashul hawari wanda ake amfani da fatish ta musamman walil fiha as-salib as-salib ya ce wanda yake a cikin raƙumma a cikin shanu da tumaki wanda yake ya kai shekara shidda to nasu ne wato akwai sadaka a cikin shi wa ƙaunu da yau sai wa ƙaunu li nahadi da zancen shi da ya ga nahadu ce Allah mubarak lahu fi mahdiha wa mahdiha wa mazqiha wa asra'iha fi dasri wa wadur lahum samad wa barik lahum fil mali wal walad man aqama as-salata kana musliman wa man ata az-zakata kana muhsinan wa man shahida an la ilaha illallah kana mukhlisan lakum ya bani nahadin ودائع الشرك وودائع الملك لا تلقق في الزكاة ولا تلهد في الحياة ولا تتثاقل عن الصلاة اللهم يا أبنجي بارك له كي مسع البركة في محدها ومحدها cikin nonansu da kuma kindurmo wanda aka kaɗe aka cire mai wa mazkiha da nonon da aka cuɗanya da ruwa wa ba asra'iha dasari ka tura mai kiwonta cikin dukiya mai yawan gaske wato Allah ka yawaita dabbobin su da kiwo wa budur lahu muthamad Allah ka bubbugar da ruwa yan kaɗan su zama masu yawa gare su wa barik lahum fil mali wal walad kai musu albarka cikin dukiyarsu da cikin ƴaƴansu mana kama salata cikin su wanda ya tsaye da sallah kana musliman ya zama musulmi wa man ata zakata wanda ya bada zakka kana musulmi ya zama mai kyautatawa ihsani kenan wa man shaida Allah ilaha illallah wanda ya shaida ba mota da gaskiya sai Allah kana mukhlisa ya zama mai ke wa ga Allah lakum ya bani nadin wada'u shirki ya ku bani nadin kuna da wada'u shirki shine abubuwan da suke halar gare su wanda yake abubuwan da aka aje masu na dukiyar kafirai wanda yake an same ta ga hannuwansu ba za a kwace musu ba wawa darul mulki da abubuwan da sarakuna ke dora musu na sauran larura cikin dukiyarsu da sadaka la talabu da fi zakati ba wuce gona da iri ba hana shine tauri cikin ba da zakka kada a yi taurin ba da zakka wala fil hayati kuma babu taurin kai da race ma gaskiya a cikin rayuwa tilin fil zakati ya ce kada a karkata a bar gaskiya fil hayati matuƙar kuna da rai wala tulin fil hayati kada ku yi taurin kai ku race ku bar gaskiya matuƙar ku da masu rai wala ta tasatar anin salati kada ɗayanku ya nauyin jiki zuwa wurin bada haƙƙin shi na tsaye da sallah wakata balahun fil wazifat wakata balahun fil wazifatil farida yace ya rubuta wa cewa fil wazifatil farida akwai zakka ta wajaba cikin abin da yake ya kai abin da ke a dabba taguwa ko raƙumi in sun kai lissafi to za a ba da zakka a cikin wazifatin farida zakka ta wajaba ga abun da ya kai lissafi cikin dukiyar wa lakumul faridu tsohuwa cikin dabbobinku ta kuce ba za a ba da ita ba cikin zakka saboda ga zakka ba a ba da duk wanda ya yi kuma ba a ba da duk wanda an kai والقريش والعناد الركوب sannan kuma ba za a ba da wanda yake ana hawan shi ba zuwa wurin yaƙi ko kuma da ke zababbin cikin abubuwan hawa walfulu dabis haka ba za a ba da ɗan ƙarami ba addabis wanda yake mai wuyan sha'ani la yi muna usar hukum la yumna'u ba a hana sarruhukum dabbobinku wurin kiyo wala yu'dhal zalihukum ba a yanke ya ita ce ko da benin kudin ku ba wala yubasu darrukum ba a tsar dabbobin ku hana su kiyo malam tudmiru ramaka matukar ba ku koye minahici a zuciyarku ba wa takulu arrabaka arrabak din nan ko a ce arrabak ko arrabak shine alhablu fi iddatu quran yashuddu bi albu igiyar da ake daure dabbobi da shi kanana man aqarra wanda ya furuci falahu fa bil ahdi wanda ya tabbatar da abu akan shi to wajibin shi ne ya cika alkawalin da yi wa dhimma da kulli alkawali wa man aba wa alayhi rabwa wanda ko ya ki wadin gaskiya ya ki wayar dukiya ta in an gane ya koyi to za a yi mai ƙari na hukunci bisa ga abin da wata bai bayar wa min kitabi liwa'il ibn juhrin إلى الأقيال العباهل عباهلة والأوراق المشابيه وفيه يتي في التيعة شاتون akwai za a ba da akwai a fitai'ati cikin attai'a da yin magana nan shine in tumaki suna kai arba'in to za a ba da akuya a ciki kaga attai'a arba'in da tumaki ko awaki la muqawwaratul aliyadi ba wadda fata ta yi lagu-lagu ba saboda rashin ƙiba wala dinnaka ba ko mai ƙiba ba ƙware zaɓaɓɓa cikin garki wanɗau sabjata wanɗau asabjata wanɗau na yi ce ku ba da asabjata ku ba da sadaka shine ku ba da sadaka cikin dukiyar ku matsakaiciya shine asabaja matsakaiciya ya ce ka a bada raman ba kwarai wadda yake mukawaratul aliya kuma ka a bada wadda ta yi kowace kiba wadda yake ita addinna wandau asabajata ko bada matsakaiciya wa fi suyu bil humus ana bada humusi fi suyu cikin inda aka cinci kuɗi rikazi inda jahiliya ka yi gina su zuba kuɗi zinari ko wani abu cikin tukunya a rufe shine asuyub kawai al-rikaz ya ka samu rikazi za a bada kumusi wa man zana min bikir fasqa'uhu mi'atan wa man zana min bikir ka gani min bikir wanda ya zina da wanda ya zina wanda yake bai yi aure ba fasqa'uhu mi'atan ku buge shi bulala ɗari wastawfiduhu am ku daure shekara guda wa man zana min sayyibin fadarrijuhu bil adami wanda ya yi zina bayan ya yi aure to ku jehe shi da duwatsu sai ya mutu wala tausima fiddini wala tausima babu tausim fiddini a cikin addini wanda a tausim ya ce ka a rarraba ka a tauka a ji tausayi fiddini cikin tsaida haddi la tausima fiddini babu tausayi babu bambantawa tsakanin babba da karami tsakanin mai maɗaukaki da wanda yake maɗaukaki dukkan a bambanta fi dini cikin tsaye da haddi na Allah wala gwamma tafi fara'idin lahi babu tausayi cikin tsaye da doka ta Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu muskirin haramu duk abinda ya raba ka da hankali abinda aka sha ko aka ci ko aka shaƙa ko aka ja hayaki da inda ya saka maye to haramun haramun wa wa'il ibn hujr yataraffaru al aqyal wa'il ibn hajr shine wanda aka ba shugabanci akan dukkan sarakunan yankin su to haka wannan magana balaraben da a wurin sai ya tambayi aka bi sai dan wannan yanki da aka magana da su shine yace aina haza kwatanta ka gani ina wannan magana da waɗannan larabawa take daidai min kitabi da anas in ka kwatanta da littafin da ya rubuta ma anas in sadaka cikin maganar karɓo zakka da bayanin abin da ake ba zakka da abin da za a bayar al-mashhuri wanda yake babayani lamma kana kalamu haula'i ala hadha al-haddi wa balagatum ala hadha an-namr yayin da magana waɗannan mutane zama akan wannan haddi in ba haka ya musu kusu ko sai an sa'anta musu bayani da tarjama wa balagatu ko balaga su ala hazan nama akan wannan zulmi wa aka sabu su imali muhadil alfaz wannan lafuzza shi ne mafi yawan aiwatar wasu a cikin maganar su to da ya zamo haka isa amala ha ma'ahu shi ne lamma kana sai ci ista'amalaha sai ya amfani da wannan lafuzza da wannan kalmomi ma'ahum tare da su liyu bayyana lillahi ma nuzula ilayhi dan ya bayyana wa mutane abin da aka sauka mana hukunci hukunci wali hadisin nasa kuma dan ya magana da mutane bi ma ya alamu da abun da suka sani waka qaulihi fi hadisi aqiyat al-sadi yace fa innal yada al-ulya hiya al-mundiya wal yada al-sufla hiya al-munta yace hannun baiwa to shi asaba shi hannu na sama shi ka bayarwa hannu na ƙasa shi ka ansa al-yadul ulya hannun da sufla shi ya gabe sallallahu alaihi wasallam kana yace shi wanda ka ba da wannan sai ya ce abin da ya burge shi da manzo Allah ya ce fa inda fi yadda al-ulya hiya al-mundiya wa la yadda sufla hiya al-muta kana yace fa kallamana rasulullahi bi lugatin wa shi abin da ya burge shi manzo Allah ya yi magana da su da irin magana su irin lokacin sai suka ji daɗi wa qawlu fi hadith al-amir hina sa'alahu wa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam min manzo Allah sai yace sal'anka sal'anka in ka ce bakure shi haka nan tambayi kan tambayi labarin ka to Allah ka tambaya sal'anka ka tambaye su labarin ka sal'anka ma'ana sal'an ma shi ta tambaye duk abin da kake so ka tambaya وهي لغة بني عامر لغة بني عامر سواء ما كلام المعتاد أو أساس المعلومة الحمد لله صلاة الفاتحة صلاة الفاتحة